الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya da Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake da dawo da mu a wannan majalisi ƙarƙashin darasi na wannan babban littafi na shirin na ulmatul fiqh a yau kuma rana ta litinin sha bakwai da wata na rabi da awwal hijira ta annabi sallallahu alaihi sallama dubu ɗaya ɗari da arba'in da biyar wanda ya daidai da biyu da wata na goma shekara ta dubu da ashirin da uku yabon musannifu hafizahullahu ta'ala mana allah yake yashe ke cewa wa tufariqu ay tukhalifu alwasiyatu al'adiyata yace wasiya tana shan bamban da kyauta fi maradul mauti wanda aka yi a cikin rishin lahiya ta mutuwa kyauta da wasiya da aka yi a cikin rishin lahiya ta mutuwa to akwai bambanci tsakanin fi a kamin arba'a hukunci guda hudu ya raba tsakanin su kenan insha Allah kenan waɗannan hukumce hukumce da suka sha bamban su ne za a yanzu a haduwa hukunci na farko da ya raba tsakanin wasiya da kyauta a rishin lahiya ta mutuwa annal ya tafi maradin mauti idan kyauta ce mutum ya ba mutum yana rishin lahiya ta mutuwa tumfas wannan za a zartar da ita kenan a nan kadai ba wani abu kawai sai a bashi ko kuma tambuzu ita da kan tana zartuwa kenan za ta zartu ma'ana kadai ba shi za a yi milhiniya a lokacin da ya baka lokacin lahiya ne yake wuta ce ba wasiya ba ita wasiya da wanda ce inda mutu a bawa na kaza ke nan ba baka kuma mutum da yi shi yasa wasiya ai ana iya a janye ta inda an rata ya da wani abin kuma bai zo ba to sau da haka kenan duk lokacin da ka janye kafin zuwa abin kaga yana iya janye to shi kenan yanzu mutum ya ba da kyauta ce amma ya ce na ba wa na kaza a kuɗi na a lokacin za a ɗauka ba shi tun da ne a hankalin shi yake falau a taka abdan da ka ce mutum ya yanta bawansa au a tsahu insana ko ba wani mutum bawansa ka ce wani na baka bawana ko kuma bawan shi kan shi ka yanta shi akwai bambanci tsakanin wannan kenan shi wannan bawan da kanshi ka ce na yanta ka ko kuma ka ce na bawa na kai kenan wannan na kyauta ne ba na in na mutu ba yace to shi kenan sarar mu'tak hurran bawan da yace na yanta ka kawai daga yanzu ma zama da tunda ai kyauta shi ya ce wa malakahu al-mu'ta ya ce wancan kwanda yake cewa ya ce au a tsahu insanan ko ya ba wani mutum ya ce to wannan mutumin wanda aka ba shi ma ya mallaki ba kun gane wannan fakadar fakadar ko yawwa kenan wancan da ya ce na harko ya ce a taka abdan shi ne wannan sarar mu'ta ko hurran shi kuma na gaba ya ce au a tsahu insanan ya ce wa malaka wal mu'ta wanda aka ban ya mallaki wannan ba kenan yanzu da mutum yana rashin lahiya kada ya riba wani ce na yanta ka to ai wannan ba wasiya ba ce in gane ko kawai na yanta daga nan ma sai tafiye shi ko ce wani na baka bawa na wani daga nan ma ya zo mulkin ka inda ai ba wasiya ba ce aka ba ai annahu fi hadal itiki halin yancin nan da aka ce yasirul abdu almu'taq hurran wannan bawa wanda aka yanta ya zama bawa ba'adal itiki mubasharatan bayan an yanta shi a kai tsaye da ya faɗa shi kina an kare li'annahu itqul munjiz domin yanci ne mai zartuwa ya zartu wa kazalika fi halil atiya haka nan halin kyauta yasirul abdu almuta da shaksin akhar ba wanda aka ba wani mutum daban mulkan li hada shakhs ya ga mulki na wannan mutum ba da ilahi lahu mubasharatan bayan ya baka akai tsaye ina fata kuna gane li anna al-adiyata tamliku al-mubashir li shay'i al-mu'ta yace domin kyauta mallaka ne na kai tsaye ga wani abin da aka bada liman wuhi balahu ga wanda aka bashi kenan kyauta mulki ne na kai tsaye ga wanda aka ba aka ne ko yanzu ba mutum ya ce na baka kaza mulki ne a kai tsaye ya ce na amsa an kare ya ce to wa kasa buhu lahu ya ce aikin shi nashi ne ai an na kasa ba hadar abu ba wannan da aka ce an yanta shi to ya nemi kuɗi yanzu misali bawan ga ai kullum gaji ka kuɗi ya nemi ko yanzu ka ce maka Allah ka ce wani na yanta yanzu ma ya ɗauko zai wuce gudun aiki da ya zai samu kuɗi yau nawa ne nashi ne shi ne ke cewa kasu nashi ne ba a da ya tuki kira bayan an yanta shi ya kuma mulkan da mulkin shi ne li'annahu asbaha hurran don ya zama ɗaya yanzu shi abin da ya samu nashi ne walhurru yau da kuma aka san ita shi kwaɗa daban duk abin da ya wahala ya nema nashi ne shi kira ƙari wa ka zalika fi halin aɓiyya haka nan a halin kyauta ya kunu ma kasaba ruwa da al'ab abinda wannan bawa ya yi ba'anar aɓiyya bayan kyauta zai zama mulkan liman mu. mulki ga wanda aka bashi kira ilo wancan fakarar ta biyu kenan kai da ya ce ya baka wannan bawan yanzu bawan shi ko ya huta yana aiki to daga wannan lokacin ma kadai abin da ya samu naka ne ina an baka shi ai na fata ne ana gari da mai yanzu a zo a sarƙa yake kaɗan li'annahu bil atiya domin lokacin da aka bada asbaha mulkan lau ya zo mulkinka ka tun da ku haka ne ba ma ka saba huwa lahu duk abin da ba wannan yana ka ne li annahu kasbun wa nama'u wa nama'u malihi domin aiki ne kuma karuwar dukiyarsa ce kenan kawai tun da ya ce ya baka wannan bawa ya ji ya yi aiki ya samu kuɗi to dukiyar da ta kawo kamar akwai da kaje za a yi ka yi naka ne wa hada bi khilafil wasiya to kaga abu na farko kenan ko yace to kaga wannan ya sha banban da wasiya kenan ana an sha banban da wasiya za ku ji gashi fa innahu kenan wasiya za a yi bayani dan a gane yace domin law wasa bihi aw dabbarahu da yayi wasiya gare shi yace in na mutu na baka wannan bawa aw dabbarahu ko yace a bawan nashi kai bawa ne bayan mutuwa ta an ta hurin kira an duburin mini lihazan kun gane ku ya au dabbara huwa shi ku ai lau ausa bi hada al'am da ya wasiya da wannan ba bakala idza mitu fa huwa mulkun li bulan yace idan na mutu wannan bawan na nawa ne wa kazalika lau dabbara hada al'am haka yace a wannan bawan bayan shi faƙada iza mitu fa huwa hurun yace idan na mutu wannan bawa na ya zama da kuna ji da kyau yace to yanzu tun da wasiya ce ba inda kyauta ce menene kai tsaye da da ai ya kare ko to da ke wasiya ce me za a yi yace to lam ya'taq wa lam yamlikuhu Musa lahu yace bai yantu ba bai mallake shi ba wanda aka mishi wasiyar illa ba'da al-maut sai bayan mutuwa kai da aka baka wasiya aka ce an baka shi bayan mutuwa yanzu baka mallake shi ba naka bane yanzu in ya samu kuɗi ma ne mai gidan shi kai ma da yace maka da ne bayan mutuwarsa kai ma yanzu an kare saboda haka sai ya mutu amma an riga an maka wannan sai bayan mutuwa shi yasa ana iya samun matsala kenan ta bangaren wasiya ai yake cewa yake cewa ba a moti da hadan muda ga wanda aka ba wannan awul mudabbir ko mudabbar ko kuma ba wanda aka ce mishi an sanya shi bayan mutuwa shi da mudabbar kira an tahurrun an duburin minni an duburin minni li'anna kullum min alwasiyya wat tadbir domin kowane daya da wasiyar da aka aka ce an baka shi bayan mutuwa wata dabir wanda aka ce ma kai ɗane bayan mutuwa mu'allaqun ala mutil malik an rataya shi akan mutuwar wanda ya mallaki abu kenan ya baka amma ba kai bai ba فلا تنتقل ملكية الموسى به آه، الموسي به فلا تنتقل ملكية الموسي به kenan mallakan wanda ya wasiya da wannan bawa ga wani ko kakarar shi bawa to wannan mulkin nashi bai rabuwa da shi ne baya cirata ma'ana bai rabuwa da mai wannan mulkin wala ya atakul mudabbar shi ma wanda aka ce bayan mutuwar ya zama dan shi ma bai intuwa illa musuli ma allaka alai sai an samu abin da aka rataya su biyun a kan shi me aka rataya su biyu da wannan wanda aka wa wasiya da wanda aka ce an tafi an dubiro menene aka menene abin rataya shine mutuwa wa ma kasaba hadal abd abinda ba wannan yayi wahala ya nemo aw hadatha fihi min dama'in munfasil ko abin da ya faru na daga karuwa da babba kun gane karuwa da babba gashi zai fito ya bayani ka an ya kula mahu yace aulul mudabbar kamar ya zama to wanda aka ban ko kuma kenan wanda aka bada shi kenan ba wanda aka ce an ba an ba la ba wani aulul mudabbar ko wanda aka ce kai dani bayan mutuwa na misali amatan ya zama baiwa ce mace ce fatalidu waladan sai ta ahida to wannan shine munfasil na karuwa ce munfasil tunda ana iya raba ta da shi in ya isa ya yi ya ce tofar jami'u kasibin musi bihi auli mudabbir ya ce duk gaba ɗayan wahalar to kenan musa bihi fajami'u kasibin musa bihi ya ce duk gaba ɗayan wahala ko aikin wanda aka yi wasiyar da shi aka ce an yi wasiya an bawa da shi bayan mutuwa abul mudabbar ko wanda aka ce kai ɗa ne bayan mutuwa ta to duk abin da yi wani ma'ugul munfasil kenan duk abin da ya samu na kuɗi da ƙaruwar abin da ya ƙaru daga wajen shi amma rabuwa munzu an ausa bi tun lokacin da ya maka wasiya munzu an ausa bihi malikuhu yace tun lokacin da wanda ya mallaki shi ya wasiya da shi aw dabbarahu ko ce mishi an taho ne an dubu da minni wa huwa lil waras na masu gado kun gane ku abin da ke yi a nan abin da ke ni na wala tana zara daga abin da ke ni misali mutum da iya da bawa sai ce mishi to yanzu kai ɗani amma da sharfi idan na mutu ka zama ɗa kenan an taho an dubu da minni ɗaya kenan ko ko kuma ce wa bawan shi na ba wa na kai amma na sharaɗi in na mutu to yanzu wannan ɗan da wannan bawan kai da aka ce an bada shi in an mutu ko an bera shi da in an mutu sai zai ke neman kuɗi iya tara iya tarawa yanzu bayan samu wata shidda sai mai gida ya mutu mai shi to duk abin da ya tara na wannan tsakanin nawa ne na magada ne ya na mai gida ne tuna na mai gida ne shi ko ya yi mai gida ne ba mai shi na magada ne magana ta wuri da gaske ne amma kuma yanzu ai shi baya mutu na magana ne kun gane ko haka nan in bai wace sai aka samu na ma'un munfasil me ne na ma'un munfasil karuwa wanda suke rabu ba sai ta ahida kun gane ko to yanzu da karuwa ce munfasil kenan da ta yaye shi ma naku ne amma ita ta kuɓuce kun gane ko to wanne ne karuwa wanda ba munfasil ba karuwar da za a yi ba wani ake iya raba ta da bawan ba eh kama kudi a kudi kudi ai na ma'un munfasil shi ne wayi ma da wannan ma'un munfasil tana kan na ma'un wanda ba munfasil ba kamar yanzu misali lokacin da yace na wani na baka bawa na wani amma na sharadi in na mutu ko kuma yace bawa na wani kai ɗani bayan mutuwata kuna ji da kyau ko yanzu kai da ya ce maka ya baka shi bayan mutu shi sai wani ya kalli bawon shi ka wani bawon ka yanzu ka kai shi kasuwa a halin da yake a yanzu ya yi shiga ɗari biyar yanzu tsakanin wannan kawai yake cin abincin idan duk yake ya kiba yanzu ina kai shi kasuwa lokacin da mai gida mutu aka ce zai yi miliyan da to wannan na ma'amu ba mun fasirbar ba a iya raba shi da kiba shi ka kawo haka za ka ɗauka da kiba shi kun gane ko kenan babu wani matsala haka ba haka nan shi ma bawon yanzu yana tarawa mai gidan shi kuɗi kuna ji ko iya tara mai gidan ce mai to kai ɗa ne bayan mutuwa ka yanzu da za ka bawon bai wuce ɗari biyar shi kenan yanzu bawon kawai in ya samu kuɗin yake ƙeta kawai yana cin abinci na koshi yanzu mutum yake lokacin da mai gida mutu in aka shi kasuwa ta yi miliyan to haka da zai ta yi da kyau shi shi ne da ba'u ba mun fasir ba to kenan wannan shi ne bambanci tsakanin wancan da wani ya ce li annahu mulkun li sayyid da mulkin mai gidan ne ilahi ne mauti har zuwa lokacin mutuwarsa kuma ka sabo bi hadhihi mudda abin da ya nema a wannan tsakani aw asara bihi min nama'in ko ya samu na daga karuwa mun fasir lababbiya fa huwa lahu wajen su min mali nashi ne kowar bangaren duke sai yake cewa fayari su warasatu kenan masu gane shi masu gane shi su zasu gane shi ba da fati baban su ya mutu kama ya rasu na bakiyata amwalihi kamar yadda za su iya gadar sauran dukiyarsa to haka nan abin da bawan ya nema shi ma nasu ina fata wannan mas'ala ta farko kun gane kun gane tsakanin bambancin wasiya da kyauta ita kyauta mutum idan yayi ko na yanci ko na kyauta ta wani abu daga lokacin da ka ba mutum ko bakar lahiya ne matukar kana hankalinka a kiyaye da kyau wannan domin sau biya mutum iyan shi wani lahiya ana samun mutum mai ciki to mutum in ba cikin hankali dai abin da bai da iko a kansa sai dai masu gane shi suke da iko akan wani amma mutum da hankalinsa ras ko da rashin lahiya kana misali za ka saudiya wani lokaci mutum yana rashin lahiya sai ka ga ga wanda ya kamata su kula da shi yan uwan shi ko masu gane shi su yi jiya su kula da shi da kyau sai ga ba sa kula da shi wani ma wanda ba bai gane shi sai zo ya jiya shi ya kula da shi ya kyau da ta mushi to yana da dukiya kawai sai ce wane gidana na guri kaza na baka to ya bar haka nan yayi wasiya ce in na mutu guri kaza na baka to in yayi wasiya in da wuce silsi ba ya ba in ya wuce silsi a mai lokacin silsi kai ciku kenan anan wasiya ita ba ba da sai in an mutu kenan kwacin da sai an mutu ne har yanzu akwai ta zara in ba haka ne ana iya a janye hari iya iya zai ya wasa wannan wasiya amma kyauta aka ba da kawai za ta yi ita dama an shi abin ita wasiya da an ce an maka wasiya shin yanzu kana da yanci ka ce kaza na ne a yau yanzu ba baka bake da sauran aiki kamar dai an baka wani kamar mutum ne ya samu oral bisa ko ba kaga akwai sauran dai har yanzu ne baka samu ba aikiri din da akwai matsala tana yiwuwa ka wuce tana baka wuce ba to haka nan wasiya amma in kyauta ce ikiri ce da mutum ya ce na baka kawai ta bari shikenan kenan kun ga anan bambanci tsakanin wasiya da kyauta ta hanya guda na harko ɗaya ke na ko to sai mu ga hanya ta biyu sun labara
لأن الربا حقيقة من الزوجات وعدد بصحتها أن نقبل عن الموجود له عند وجودها كما في عقيدة غير المريض وهذا بخلاف الوسيلة فإن ولاية المتقين ولا أفرادها من قبل من وهبت له إلا بعد موت المسلمين لأنها حقية حقية مؤجلة إلى ما فعل وفاة المسلم فلا يعتدون لها فلا يعتدون لها تقول ولا ولا ردها لها إلا في وقتها
to sai na gaba na biyu kenan bambanci tsakanin wasiya da kyauta guri na biyu dama guri na hudu aka ce ko da guri na biyu asani annal abiyata min qibalil marid yace kyauta daga ɓangaren marar lahiya maradar mukhawwafan ciwo wanda ake tsoron mutuwa wa man fi hukumihi da wanda yake cikin shi ba rashin lahiya ba ce ta tsoron mutuwa amma haɗarin da yake ciki shi ma ɗan amai tsoron mutuwa ba lahiya shi kalau amma shi ma ba tsammanin tsira shi gane ko kawo misali mutum ne suna cikin kwale-kwale sai wannan mahaukaciyar iskar ta tashi kuma ne ko sau da haka ba a tsammanin rayuwa kaga inda talla a gurin shi in ya buga ko kuma da za a mashi in ya yi wasiya ko ya kyauta irin wancan ne kuna gane da kyau yau ko an dubu a hannun yan galgwa masu kashewa sau da haka shi ma irin wannan yake cewa yutabaru qabuluha wa radduha ana lura da karbata ko maida ta min qibali man wuhibat lahu daga bangaren wanda aka bashi min hinu wujudiha in kyauta ce daga lokacin da aka bada ba kare a lokacin da karba gane ko kenan ku koma baya ku ƙara gani dai annal aqiyata kyauta min qibali marid daga bangaren lahiya mara lahiya mardan mukhawafan ciwon da ake tsoron mutuwa wa man bi hukumi da ma wanda yana cikin kamar yana ciwon mutuwa ne yutabaru qabuluha wa ruddu aw radduha ana lura da karbata komai da ta min qibali man hibata lahu gaba wanda aka bashi hina wujudi a lokacin da aka yi ta kira in dai kyauta ce kadai daga bangaren ka da ka ce ka bara kawai an kashi kenan a lokacin za a yi kabul koran idan mutum bai ya so a take da ce ban nan su ke kayan ka to shi kenan ka rike kayan ka in ko yana so zai ce na karba ko ya yi abin da yake kamar ya ce ya karba kun san ai mun bayani a baya ita karba na abu kada yadda al'ada ta tahima a guri in ya samu shi kenan ka karba yanzu misali idan mutum ya ce na baka kaza kawai sai ka ɗauki wannan abu kenan ka yi ka karba idan mutum ya ce na baka kaza ka har mana kan dariya kana madalla madalla madalla kawai ta kai madalla wata kai na karba ba ya kenan ta karbi kun gane ku amma inda baka so ne zaka ce ke ka wannan su to shi yasa ce kada lokacin da ka bada daga lokacin da ka bada karba ko ko rishin karba za a gane daga shi wanda aka ba idan a huska shi kawai ya gane wani ciki an kare ya karba in abin hawa ne ya dauka ya hauye sai in kuɗi ne ya dauka in wuta ya maka madalla an kare ko bai amsa ba lokacin ya amsa tunda ya ce madalla ya amsa zai je ga mushkarin shi to lokacin nan kenan kun ga ai an samu bambanci na wancan kadiyatu sahi yace kamar kyautar mai lahiya ce ba ce ba ai bashi la ai inda da hankalin shi a cikin shi ba wani matsala li anna lahibata adiyatan munjiza domin kyauta badawa kyauta ce wanda take mai zartuwa fa atubira li sihatiha sai aka kula bangaren angancinta an ya ƙabala halmauhubu lahu wanda aka bashi ya karɓa ya karɓe ta inda wujudiya lokacin da ba aka ce an bashi kama fi a tsiyati a ghairil marid ya ce kamar kyautar mai lahiya shi ne wanda ba mai rashin lahiya ba mai lahiya ke to kun yi wannan aiko to sai ku ji mai bambanta da kyauta da wannan da wasiya wa hadha bi khilafil wasiya yace to wannan sabanin wasiya ita ai ba haka ba take فإنه لا يعتبر قبولها ولا ردها بقى لورا da karbata komai da ta min qibali man wuhibat lahu daga bangaren wanda aka bashi illa ba'da mautin musi sai bayan mutuwar wanda ya wasiya li'annaha atiyat li'annaha udiyat ko kuma me ta li'anna sai dai kuma a tsiya mai sa'un rabuta ce shi ne shi yasa wannan ce uku yake kenan dole anan anan ta'ul marbuta ne li'annaha atiyatul mu'ajjala dan dole ya riye shi ba ce uku tunda in aka bar ta mu uksuwa kenan ya zama to kenan uku li'annaha atiyatul mu'ajjala domin kyauta ce wanda aka sa mata dogon lokaci ya ce mu'ajjal da alhamza kenan mai dogon lokaci a gaba ba yanzu ba amma ce mu'ajjal a yanzu ke ila ma ba da wafatil musi har ya zuwa bayan mutuwar wanda ya wasiyar fala yutabaru laha qabulun wala raddun ba a lura gare ta karba komai dawa illa fi waqti ya a lokacin ta kenan an sha bamban da wasiya kun gane da kyau ko saboda kenan an sha bamban da wasiya saboda haka ita sai bayan mutuwa ita kwanna kai tsaye so malam mu jana uku
لا ثبت عن موجود له لأن البدع تملك بالحق وهذا بخلاف الوسيلة فإن له أي للجنس عن الدين فيها متى شاء لأن التبرع بها مسلوب بالموت ولا تنتهي معه تدبيرها ولا رجها إلا بعد الحكمة أتت عليه وهو موت المسلم وهو كذبة فهي نار وهي كذبة قبل القوم
abu na uku wanda ke bambanta wasiya da kyauta annaha ai al'adiyya ita kyauta fi maradin mauti wanda aka bada cikin rashin lafiya ta mutuwa ta kawo lazima kawo ta abu dole ce da an bada ta kawo in ka ce ka ba mutum ko bakar lahiya mutum za ta mutuwa matukar ka da hankalinka dole ya an bashi la yamlikul mutsi a rujo a fiya wanda ya bada bashi da yancin da zai ce ya fasa in ka ba mutum kyauta ya karba ba ka da yancin da za ka ce ka fasa ngame ko idan ka bada halmahubu lahu idan wanda aka bashi ita yace ya karba ko yayi abin da ke nuna ya karba li anna hibata domin ita kyauta tamliku bil qabl eh ana mallakata ko kuma tumlaku bil qabl ana mallakata da karba kenan da ka ba mutum ya karba an kare kuma da duk yanda ake gane karba ne wa hada bi kirabi wasiya wannan ya sha bamban da wasiya fa inna lahu ailil musi wanda yi wasiya yana da yanci a ruju a biya matasha a duk lokacin da ya gada ba ya ce na maka wasiya na ce kaza bayan mutuwa to na wasa ayi mutu bana mako to ya wasa kenan kwa tsawon su yawwa kenan yanzu anan da da zai a ce misali sai wani mutum ya ce wa babanku na baka kaza amma na sharɗe in na mutu ya mutu wasiya ko kuma a baka miliyan a dukiyata in na mutu to shi kenan yanzu yaushe abin ke tabbata sai ya mutu ko to ana nan ana nan ana nan abu na farko sai ya ce kai na ce na baka miliyan ba mutu ai ba mutu ba ko to na wasu to shi kenan ta wasu to sai na biyu kuma sai ce na ba ka za na mutu yanzu bai mutu ba sai kai ka mutu kai da aka ba to yanzu ya ake ciki shi yawwa shi mai bada shi yake da yanci in ya gada ma ya ce to magadan shi na maman kosiya in na mutu ta kaza ni ta nan ta kuce in ya gada ma in ya gada ma ya ce na mashi wasiya to ya riga ya ne saboda haka na wasu an kare kenan da yanzu dai kayan shi ne dama saboda haka in ya ga dama ya tartar da su su bi shi kuma in ya kashe su ma ba wanda zai kara yarda ya wuce su a ai suka mutu zuma ya ce zo ya ce kira jikokin su a wallahi zai kanta ka kashe kakanmu ka kashe iyayen mu ko yanzu muka zo kashe mu ka zo da haka kenan kun ji bambanci to sai ma da yake cewa li anna tabarru'a biha mashrutun bil maut domin kyautar da aka yi da ita aka ce an bada an shaƙa shi sai an mutu to ba mutu ba ya ku kiran fala tumfaz ba zartar da ita ba ko kuma fala tambuzu ita da kanta ba ta zartuwa wala hukuma li qabuli ba hukunci wajen karɓar ta wala radda ko mera ta illa ba da husiri ba ulliqat alai sai bayan samuwar abin da aka rataya ta kashe huwa motul musi shine mutuwar wanda ya wasiya fa hiya kalhiba yace to wannan kamar kyauta ce qabla al-qabuli kafin a karba idan ba karba ba mai kyauta ba to ya kuke gani a ƙara doguwar mas'ala ce ba ka zara sai to a bai da to yanzu kenan a takaice dai abu nawa rage mana ya insha Allah yanzu ki bambanta tsakanin kyauta da kuma wasiya
shi ne mai kyauta